وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata a sha shida ba sha biyar ba ne ko anya wani ne ya dora ne ya ce mun sha biyar wani ne ya ce mun sha shida sha biyar ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da shida ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya don uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen a babin da ke bayani game da ko kuma fasalin da malamin kulla ya mana bayani game da wanda ke wulakanta sallah yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi faslun bala ce fasali uqubatu tarikil jama'a faslu uqubati tarikil jama'a fasalin da zai bayani game da ukubar wanda ke barin sallar jama'a sallar jam'i bayan duk mun yi bayani game da wanda ya bar sallah gaba daya da wanda yake wasa da ita ko wanda yake wulakanta ta yanzu kuma bayanin ya tashi zuwa ga wanda yana ji ana sallar jam'i ya ki tashi halicci masallaci to shi ma wannan matsala ne wannan matsala ne saboda ka'idar Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani abin da yake cewa shine warka'u ma'ar raki'ina ko ka yi ruku'u tare da suwa masu ruku'u ma'ana sauran masallata kenan a masallaci to shi sa lokacin da mutum yana ji ana sallah ya ki tashi ya je yayi a cikin jam'iyyar shi shi kaɗai wannan matsala ce babba insha Allah ta'ala kamar yadda zamu zo mu ji a cikin karatu malamai sun yi saɓani menene hukuncin sallar jam'i amma da ‘yan uwa a takaicen takaicewa zance mafi ƙarfi mafi dalilai da hujjoji ƙarƙashin alkur'ani da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sallar jam'i wajibi ce sallar jam'i wajibi ce ma'ana an aka ce wajibi duk wanda bai yi sallah a cikin jama'a ba yana sane ba wani uzurin da ya hana shi ya saba Allah madaukakin sa Allah zai kama shi gwargwadon laifinsa amma sallarsa ta yi sallarsa ta yi ina fata an fahimta yawwa mala ce fi uqubati tariki salati fi jama'atin ma al-qudra wannan fasali ne da zai bayani game da uqubar wanda ke barin sallah a cikin jama'a ma al-qudrati tare da yana da iko da dama ma'ana ba wani uzuri ne zai hana shi a fita din ba idan yana da uzurin da zai hana shi fita sallar jam'i to wannan shari'a ta bashi rangwame ba shi da lafiya a ko bacci ya ɗauke shi bai samu dama ya je sallah a cikin jam'i ba ko wani abin da yake uzuri ne karɓaɓɓe da shari'a ya ta iya karɓa wannan ba shi da laifi insha Allah ta'ala malai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai girma yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون wannan jerin ayoyi guda biyu suna cikin suratul kalam Allah madaukakin sarki ce yawma yukshafu an saqin ranar da za a yaye as-saq shine kauri eh kauri shine as-saq Allah madaukakin sarki ce rana ce da za a yaye kauri wa yud'auna ila sujudi za a kiraye su ila sujudi dan su yi sujjada fala yastati'una a wannan rana ba za su iya yin sujada ba koda sun soyi khashi'atan absaruhum gannansu sun kaskanta sun wulakanta tarhaquhum zilla kaskanci da wulakanci ya riske su wa qad kanu yud'auna sun kasance da ana kira ana kiransu ila sujudi dan su sujjada tun a duniya kenan wa hum salimuna alhali a lokacin suna kubutattu lafiyayyu babu abin da ke damu su amma sai su ki yan uwa waɗannan ayoyi guda biyu a Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari wani abu ne da zai faru a lokacin tashin alkiyama malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu mafiya fitowa fili da shahara akan waɗannan ayoyi tafsiri na farko suka ce me ake nufi da asaq asaq dai kamar yadda na mana bayani shine mai kori ko yawa Allah madaukakin sarki ce wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idhinil masaq to asaq shine kori to me ake nufi da kauri anan Allah madaukakin sarki yace ranar da za a yaye kauri wasu daga cikin malamai suna fassara wannan ayar da hadisin bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa a cikin hadisin da imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa yace yakshifu rabbuna azza wa jalla an saqihi yawm al-qiyama ubangijinmu mai girma da ɗaukaka zai yaye ƙorinsa ranar tashin alkiyama fa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin sai kowanne mumini namiji da kowace mumina mace sai su faɗi sai su wasu Allah maɗaukin sarki su jira a ranar tashin alkiyama ma'ana kowanne mumini namiji da kowanne mumina mace da sun gani sai su faɗi sai su yi wa Allah maɗaukakin sarki su jira fa ya baƙa man kana yasjudu lid-dunya ko man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai saura wanda su a duniya sun kasance suna yin sujjada amma dan riya dan jiyarwa ma'ana ba dan Allah suke yin sujjada tasu ba kenan to su sai kasance saura su fa yadhhabu liyasjuda irin waɗannan sai su tafi dan su yi sujjada fa ya'udu zahruhu sai bayan sa ya koma tabaqan wahidan sai kasance tabaka guda ɗaya kawai ka san gadon baya ɗabaka ɗabaka ce ko kashi kashi ne join join ne ko shi ne yake baka damar me idan kana so ka duka ka duka yanzu yadda nake a hakan nan inda a ce kashin baya na haka yake straight shi ke na ka zama kikam kenan haka ne ko to amma yanzu hakan da nake kun ga na iya dukawa ko idan na so zan iya tafiya ma na yi ruku idan na so ma zan zarce me sujjada ko duk wannan kasusuwan bayana su suka su suka bani damar ne haka to don mutumin da yake sujjada ba don Allah ba a duniya yake sujjada don ya jiyar da mutane ko don mutane su gani a tashin kiyama idan Allah maɗaukakin sarki ya umarci mumine suke sujjada a gabansa shi da ya tafi zai sujjada sai bayan su ya kame sai kashin ya dawo guda ɗaya kawai kun ga za a iya sujjada ba sujjada to shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da yawma yukshafu an saqin hadisin yana cikin bukhari yan uwa ranar da za a yaye ƙauri ma'ana Allah maɗaukakin sarki zai bayyana wa muminai su ga ƙaurinsa idan aka ce ƙauri ‘yan uwa ku ɗauke shi a matsayin irin fassarar da muka yi wancan satin da ya gabata ma'ana suna ne iri ɗaya amma ba irin ƙaurinka ba ina fata an fahimta ba kuma irin nawa ba wanda iri ne ban sani ba kai ma baka sani babu kuma wanda ya sani me yasa saboda Allah maɗaukakin sarki mai shi bai gaya mana ba kawai da ya gaya mana sunansa ne don ka kusanto da nesa ka ji wani abu ne da ka san shi ina fata an fahimta to haka Allah madaukakin sarki zai yaye muminai su gani idan suka gani sai duka saboda girman Allah da izzar sa da buwaye sa sai kowa ya fadi sujada to sai saura saura munafikai da wanda ba su abu dan Allah sai su ma su ga abin da muminai suka yi sai su tafi zasu sai su sun tsaya kawai shine a yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi za a kira shi dan sujada sai Allah ya ce mai fala yastati'una ba za su iya ba ba za su iya ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla gannan su idanuwansu sun kaskanta kaga idan ka san idan mutum yana cikin kunya mutum yana cikin halin wulakanci ya yake yi da ka ganshi za a gane shi eh za ga yana kasa kasa da kansa alamar rashin gaskiya to haka za su kasance a wannan lokaci a cikin kaskanci da wulakanci Allah ya ce tarhaquhum zilla kaskanci ya kan musu sun haɗu da kaskanci a wannan lokaci sai Allah ya ce abin da yasa aka yi musu wannan abin shine wa qad kanu yud'auna sun kasance da tun a duniya ana kiransu zuwa sujjada wa hum salimuna a lokacin suna lami lafiya lafiyar su kalau a lokacin kashin su zai iya dukawa su yi ne su yi sujjada amma sai su ki ko kuma su yi ba dan Allah ba to shine sai Allah madaukakin sarki musu jaza'an wifaqan sakamako daidai da irin aikin su yayin suna so su yi kuma sai Allah madaukakin sarki ya hana su fassara ta bi malamai suka ce abin da ake nufi da as-saq shine shiddatu yawmil qiyamati wa ahwaluhu shine irin bala'o'i da musibu da garari da abubuwan da marasa daɗi da Allah maɗaukakin sarki ajiye a wani rana ta tashin alkiyama rana ce da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye abubuwan da ido bai taɓa ganin irinsu ba na bala'i zuciya ba ta taɓa raya irinsu ba na bala'i duk yadda Allah maɗaukakin sarki yake ga mana ga yadda tashin alkiyama za ta kasance kawai labari ake ba mu sai ka je can za ga yadda abin yake e fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya sa mana cikin sauki a wannan rana amma rana ce da take cike da al'ahwal e bala'i kala kala to da Allah maɗaukakin sarki ce yau mai shafu an saƙin ranar da za a yaye bala'o'i da musibu kala kala ma'ana kaga anan wajen asaq majazi ne ba haƙiƙi ba kenan ko sai kasance majazi ne ba wai haƙiƙanin saƙ na ƙori ake nufi ba a'a ma'ana ana nufin bala'i da musibar da za ta samu mutum dama laraba sukan faɗa suna cewa ka shafal harbu an saƙihi idan yaƙi ya yaƙi ƙura ta ƙura sai a ce ka shafal harbu an saƙihi to yaƙi fa ya yaye dukkan wani bala'insa yanzu mutuwa kawai ake yi ina fata an gane suka ce ana faɗin haka to kowane ɗaya daga cikin fasarorin malamai sun yi ta to babban abin da ya sa malam ya kawo wannan ayar shine akwai wasu maganganu da wasu malamai suka yi a kai za mu ji wasu daga cikinsu insha Allah ta'ala ƙala ibrahimu tamimi ɗaya daga cikin magabata ibrahimu tamimi Allah ya masa rahama ya ce yani abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi da wannan ayar da muka karanta ila salatil maktuba ma'ana sun kasance yau da auna ila salatil maktuba sun kasance ana kira ana kiransu don su je su yi sallah ta farilla bil azani wal iqama a kirawo su da me da kiran sallah da iqama amma sai su kime sai su ki zuwa abin da yake so yace shine a ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki yace wa qad kanu da auna ila sujudi ko wa hum me salimuna suna kubutattu da an kasance a duniya ana kiran su su zo su sujada suna cikin halin lami lafiya ba abin da yake damun su sai su ki to sai yace abin da ake nufi da sujuda anan wajen shine sun kasance ana kiransu zuwa ga yin sallar farilla a cikin jam'i ladani zai rangada kiran sallah ce hayya ala salah hayya ala falah ku taho zuwa ga sallah ku yi marmaza ku taho zuwa ga samun babban rabo amma sai su ki lami lafiya lafiya karau suke sai su ki shi sa irin waɗannan wanda suna ji ana kiran sallah su ki zuwa su sallah a cikin mutane ranar tashin alkiyama ko sun so su sujada sai Allah ya hana su in ji ibrahim at-timimi an kuwan fahimta ko to shi sai kawa haka ɗaya daga cikin magabata ya fassara aya ma'ana shi ya fassara ta ga mutanen da ba su halattar sallar jam'i wa qala sa'id ibn al-musayyib haka nan ɗaya daga cikin manya manyan ta malaman tabi'i yana cikin kibarut tabi'ina sa'id dan musayyib sarkin abu huraira ne eh Allah kara masa yarda ya aure a gidan abu huraira shi sa galibi idan zai rawaito hadisi daga Abu Hurairah baya faɗa sunansa shi sa malamai suka ce idan Sa'id ibn al-Musayyib ya shafe sunan Abu Hurairah to ana karɓa hadisin saboda akwai alkunya eh baya faɗa sunansa sarkin sa ne Allah ya masa rama muna ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai sosai to shine ke cewa kanu yasma'una abinda wannan ayat take nufi shine shi ma na kokarin fassara ayar ne yace abinda ayat take nufi shine sun kasance yasma'una suna sauraron suna ji hayya 'ala salah ladani na cewa ku taho zuwa ga sallah hayya 'ala falah ku taho zuwa ga babban rabo fala yujibuna wa hum asihha'u salimuna ba za su amsa wa mai kiran sallah ba kuma lafiyar su kalau babu abin da yake damu su sai mutum ya zauna ya ci gaba da hira mutum ya ci gaba da wani abin da yake yi kawai nasa na duniya ko cinikayya ko wani abu sai an gama sallar duka gaba daya sannan sai ya taso kuma ya je alwala ya je ya tasa shi shi kadai babu ruwansa ina fata an gane to wannan kiran kiran da za a yi maka wato akwai matsala mutum ya ji kiran sallah ya ji an ce hayya ala sallah ki amsawa wanda idan baka ji kiran sallah ba da sauki amma ka ji an ce hayya ala sallah to kiran ka ake shi sa farkon kiran sallah da me yake farawa Allahu akbar yan uwa me wanda yake nufi Allah shine mafi girma ga dukkan abin da kake yi ka bar shi ka tawo zuwa ga Allah shine shi sa aka sa maka akbar af'alu tabdil ne af'alu tabdil abin da ke nuna fifiko na can sama Allahu akbar Allah shine mafi girma to abin da ake gaya maka shine ya kai mai kasuwanci ya kai mai aiki ya kai mai hira ya kai mai kaza ana kiranka zuwa ga wanda ya fi komai girma ga wannan abin da kake bashi ka tawo zuwa gare shi har zuwa inda ladani zai ce maka hayya ala sala kai famar maza ka taho zuwa ga sallah fa hayya ala fala kai mar maza ka taho zuwa ga babban rabo to idan ma wannan duk baka ji ba sai kuma zo ana tada iqama nan ma a maimaita maka hayya ala sala hayya ala fala amma dukkan itowa kaga akwai matsala ina fata an fahimta shi sa wa in dai kana da hali in dai kana da hali yi kokari ka zo kai sallah a cikin mutane eh za ku zo za mu zo daga can gaba za ku ji yadda magabata suke daukar sallah farilla a cikin jam'i wallahi ba ta daukar ta da wasa Allah ya samu dace wa qala ka'bul ahbar haka nan ɗaya daga cikin malamai na yahuda wanda suka shiga addinin musulunci ka'bul ahbar yana cikin tabaqat tabi'ai yake cewa wallahi na rantse da Allah ma nazalat hadhihi al-ayatu yace wallahi na rantse da Allah wannan ayar bata sauka ba illa fil ladina sai game da waɗanda takhallafu anil jama'a suke zama su ki zuwa su sallar jama'a shi kun ga rantsuwa mai ka abul ahbar sai da ya rantse da Allah yace wannan ayar wata makaranta daga farko ba fa ta sauka ba sai akan mutanen da suke kin zuwa su sallar jam'i lami lafiya ya ce fa'ayi wa idin a shaddu ablagu min haza ya ce wanne irin narko ne da tsoratarwa da alkawarin azaba da ya fi tsanani sama da wannan liman taraka salata fil jama'ati ma alqudra ga wanda ya bar sallar jam'i tare da yana da dama da ikon da zai je sallace ta a cikin mutane ala itiyaniha akan zuwanta wa amma min sunnati sai mala ya ce amma bayanai da suke nuna wajabcin yin sallar jam'i a cikin mutane akwai dalilai da suka zo daga sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu malam su yake shi yake so ya kawo mana yace fama sabata fi sahihaini zai fara da hadisin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace laƙada hamamtu wallahi tabbas haƙiƙa na nufaci shine laƙad take nufi saboda laƙad balarabe baya zuwa da ita haka kawai sai dan ya ƙarfafa zance nuna zancen da yake gaya maka fa da gaske yake ba wasa a ciki dan kaga la lamul qasmi ce rantsuwa take fa'idantarwa qad kuma littauki da harfi taukidin suke ce mata laqadi wallahi tabbas haƙiƙa in ka ji annabi ya yi rantsuwa akan abu ka san abin ba karami bane to abin da ya faɗa kenan laqad wallahi tabbas haqiqa hamamtu alhammu shine mutum yayi nufacin wani abu yayi yunkurin yin wani abu nayi niyyar an amura bis salati fatuqam annabi ya ce nayi niyyar nayi umarni da sallah a tayar da ita a tsaye da sallah thumma amura rajulan sannan kuma sai na umarci wani mutum daga cikin mutane ba ni ba faya ummun na sai shiga mutane limanci annabi ya ce ina nan amma sai in ce wane shiga kai mutane limanci saboda annabi akwai aikin da zai yi thumma an taliqu ma'i bi rijalin ma'ahum hazma min hatabin yace sannan sai in tafi tare da ni akwai wasu mutane wanda suke da tarin karare ko itatuwa ko kirare wanda za a hura wuta da su zan ibo wasu mutane a tattare da ni sai mu tafi su kuma kowanne akwai tarin karare ko itace abubuwan da ake za a iya hura wuta da su a tattare da su ila qaumin za mu tafi zuwa ga mutanen nan da la yashhaduna salata fil jama'a wanda ba sa halattar sallah a cikin mutane sallah a masallaci sallah a cikin jami'i fa ahriqa alaihim buyutahum annabi ya ce zan je ne in kona gidajensu fa ahriqa buyutahum alaihim buyutahum bin nari annabi ya ce zan je na kona gidajensu da wuta yan uwan fahimta hadisin da kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya kusa wata rana kawai idan ya shigo masallaci kamar haka sai ce a tada sallah a ikama mai ikama idan ya ikama sai ya kasance ba annaba ne zai shiga wajen liman ba sai ya ce wani shiga annabi sai samu mutane sai ce ku zo mu tafi ku kuma sai ya rinka bin gida gida ya leƙa ya ga waye yana nan a cikin gida bai fito ya taho masallaci ba sai annabi ya sa gidansa wuta an fahimta shine abin da hadisin yake nufi fa yan uwa da annabi ya leƙa ya ga wani yana gida gashi can bacci yake ko wani abu ko kuma yana zaune yana hira kawai sai annabi ce ku sawa gidan wuta kai ka san duk tausayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda za a ce zai sawa gida wuta a cikin gidan akwai abubuwa kala kala ka san ba karamin abu bane eh ba karamin abu bane dan uwa wannan hadisi hadisi ne ingantacce imam malik ya fitar da shi a cikin a cikin muwattasa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa hadisi ne na sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda to shine sai malai yace wala ya tawa'adu bi haraqi buyutihim bi buyutihim alaihim illa man taraka wajib yace babu yadda da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yayi musu gargadi yayi musu alƙawari na azaba irin wannan ta hanyar kona gidajensu ba ga mutumin da ya bar wajibi ba babu yadda da annabi ce zai kona gidan mutum idan ba wajibi ya bari ba ma'a ma fil buyuti min adh-dhurriyya wal mata malai ce tare da abin da ke cikin gidan gidajen da annabi ce zai kona akwai zuriya wanda su maybe sallah ta wajibi ba sallah jam'i ba wajibi bace akan su kamar mata mata sallah wajibi jam'i wajibi ce akan su wajibi bace akan su haka nan kananan yara da basu balaga ba duk sallar jam'i a cikin mutane ba wajibi bace akan su da sauran kayayyakin gida da sauransu amma duk da haka annabi ya ce sai ya kona shi yan uwa wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka rike shi gangam wajen ishara akan cewa lalle sallar jam'i mai ce wajibi ce babu yadda da annabi ce zai kona gidan mutum akan abin da yake mustahabi ne haka ne kawai idan mustahabi annabi ce zai kona gidanka ba za ta yi ba so da sallar jam'i zance kaulin da yake rajihi a wajen malamai shine wajibi ce idan mutumin da ya bata Allah madaukakin sarki zai kama shi gwargwadon laifinsa malai cewa fi sahihi muslim haka nan hadisi ya zo a cikin sahihi muslim anna rajulan a'ma hakika wani mutum da yake makaho atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya zo wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya manzon Allah laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid ba ni da dan jagora da zai jagorance ni ya kawo ni masallaci وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته so da ka sai tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah ai masa rangwame a dan yi masa sauki ya rinka sallah a gidansa farakhasa lahu sai annabi ya ce to ba matsala ka je ka rinka sallah a gidanka tunda naji uzurin ka babba ne kuma karbabbe ne na karba ka je ka rinka sallah a gidanka falamma walla lokacin da ya juya har ya juya ya tafi da ahu sai annabi ya ce a kirawo shi sai ya kira shi faƙala sai ya tambaye shi hal tasma'un nida bi salah idan an kira sallah kana ji kiran sallah yana isan maka kada kuma ta kiran sallah wancan lokaci babu lasifika saboda haka shi sa ko kawai waje ake samu mai tsayi a hau eh sai a kwalla shi da ƙarfi yadda iska ta dauke shi ta kai shi gurare masu nisa saboda haka sai annabi ya tambaye shi kana jin kiran sallah yace eh qala na'am yace eh ina ji ya rasulullah qala sai annabi yace fa ajib to ka amsa ma'ana an janye rangwamen da aka yi masa kenan ko yanzu sai ya zo sallar jam'i eh yanzu kai kuma kai kuma idan idan ka bi gaba ɗaya kowane yana gani ba haka bane shi wannan makaho ne ba kuma makanta kadai ba ta saba zai daina zuwa masallaci a'a me yace ba shi da dan jagora da Allah wannan uzuri ne ko uzuri bane babba ma kuwa uzuri ne sosai amma mahimmancin sallar jam'i sai annabi ya ce masa kana jin kiran sallah ya ce eh ce to sai ka amsa sai ka amsa kun ga abin babba ne wannan hadisi ingantaccen imam muslim ya fitar da shi da imamun nasa'i malai cewa rawahu abu dawuda an amr bin ummi maktumin annahu ata nabiyya sallallahu alaihi wa sallam al-imam abu dawuda ya fitar da hadisin da yake irin wannan daga amru ibn ummi maktum shi ne wanda abin ya faru a kansa annahu ata nabiyya sallallahu alaihi wa sallam faqala ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ya rasulallah ya manzan Allah innal madinata kafiratul hawami wasiba ya ce garin madina dai kamar yadda ka sani ya rasulallah gari ne da yake cike da alhawam su ne ƙwari in aka ce alhawam su ne ƙwari masu cutarwa na ƙasa kunama maciji da irin waɗannan abubuwan wasiba dabbobi kuma manya masu farauta zaki kura kyarkeci kare duk asiba ne amma dai galibi asiba an ba amfani da su da dabbobin daji irin su abin nan kura da zaki da kyarkeci da sauransu to ya ce ya rasulullah abin da ka sani ne na sani garin madina cike yake da irin wannan ƙwarurruka ga ƙwarin ƙasa ga kuma manya masu halaka mutane sannan abu na biyu wa ana barirul basar ina da matsalar gani kuma shine barirul basar ido na baya gani shasi uddari na uku kuma gidana nesa yake da masallaci ai ba'idu dari wali qa'idul la yula'imuni na hudu kuma ina da wani dan jagora amma bai dace da ni ba fitinan ne ne kai kai je kai shebaro shi ba da Allah waɗannan uzurrukan da ya faɗa sun isa su zama uzuri ko ba su zama ko ɗaya daga cikin su ma isa ko ɗaya daga cikin su waɗannan ƙwari su zaki su mai ba gani yake ba kai ne mai ido in ka gan sai ka yi mai ka gudu amma shi sai dai ji gurnani kawai ba ka ba ne sannan ga nesa ga nisa sai ya yi tafiya sosai ga kuma rashin gani ga kuma ɗan jagora fitinanni sai da ya gama karantowa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai manzon Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam ya ce fa halli rukhsatun an usalli fi baiti ya rasulullah shin ina da wani rangwame da za a yi min da rinka sallah a gidana ne fa qala sai annabi ce masa hal tasma'un nida'a shin kana jin kiran sallah idan an yi qala na'am sai ce eh ina ji ya rasulullah qala sai annabi ce masa fa ajib ka amsa ma'ana ka tawo masallaci ke sallah a cikin mutane fa inni la ajidu laka rukhsatan sai ni ban ga wani rangwame da zan iya samun maka ba in ji wa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh kun san wato ni kullun abu ya fito daga in abu ya fito daga bakin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina kallon ɗabi'ar manzan Allah ne mutum ne mai matukar so al'umma su sauki mutum ne da baya so ya ga an sha wahala ba haka bane ba haka Allah madaukakin sarki ya ga mana ba harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku nauyi yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani to duk abin da kaji annabi ya ce sai an yi shi to shine karshen rangwamen kawai saboda haka babban kwanci hankalinka shine sai ka yi shi dan uwa wannan hadisi shi ma ingantacce ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i haka nan Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi haka nan a imamu turmuzi shi ma ya fitar da shi a cikin sunan nasa wale ce fahaza rajulun darirul basar wannan mutumin da makaranta hadisinsa yanzu mutum ne da yake na da matsalar gani shaka ma ya jidu minal mashakkati sannan ya kawo kukan abin da yake samu abin da yake haɗuwa da shi na wahala fi maji'ihi ilal masjidi wajen tafiyarsa zuwa masallaci walaisa lahu qa'idun sannan kuma ga abu na gaba ba shi da dan jagora yaquduhu ila almasjid da zai jagorance shi kai shi masallaci wa ma'a hadha malai ce amma duk tare da waɗannan abubuwan lam yurakhis lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk da haka bai masa rangwame ba fi salati fi baiti ya rinka sallah a gidansa fa kaifa biman yakunu sahihul basar to ya zaka kuma da wanda shi kuma irinsa lafiya kalau yake yana gani saliman sannan lafiyayye ne la uzra lahu bashi da wani uzuri shi kuma me zaka me zaka ce masa malai ce wali hadha lamma su ila ibn abbas shi sa yayin da aka tambayi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ar rajulun yasumu nahara game da mutumin da yake azumtar yini wa yaqumu layla yake kuma tashi da dare kiyamul layli wala yusalli fi jama'atin sai dai baya sallar jam'i wala yujammi bayan sallar jam'i faƙala sai abdullahi dan abbas ya bada amsa ya ce in mata ala haza idan ya sake mutu a wannan ɗabi'a tasa ta yawan azumi da yawan kiyamar laila amma baya sallah a cikin mutane fa huwa finnar yana cikin wuta wannan asar na abdullahi dan abbas bai inganta ba eh da ifi ne imamu tirmidhi ya fitar da shi a sheikh muhammad nasiruddin albaniya da a fashi a cikin ba'ifu na turmuzi da ya ware to amma yan uwa ko shakka babu mutum ya je sallah da daddare ya azumi da rana ya ƙi yin sallah a cikin jam'i sallar da zai guda ɗaya a cikin jam'i guda ɗaya a cikin jam'i ya fi azumin sa na nafila ya fi ya fi sallar ta dare duka ya fi eh shi yasa kun ga mutanen da suke zuwa da azumi su kiyamar laili su je su kwanta su yi bacci su rasa sallar asuba kaga da matsala kenan eh mutum zai je kwana yana sallah ta sallah da yake abu ne da kai wato shedan ya iya shigo mutane ta bangare kala kala wallahi sai kaga mutum ya hana idansa bacci yana ta jin bacci amma ya dage ya dage in ya gingi din ba sai abin nan dinsa eh banda ba irin wanda suke kwanta su ta bacci ba ba na mantawa da wani aboki idan muka je sallar ashan gidan bashir tufa sallar kiyamar laila kai da an yi kwanta an yi shi sai ya tabbacin sa wai sai ce da Allah in an zo ya karimi ya Allah a tashe shi ba zai tashi ba sai an zo ya karimi ya Allah sannan za a tashe shi wallahu almusta'an to kaga wannan akwai matsala ka je ke sallar nafila baka samu sallar farilla ba wannan akwai matsala sallar farilla guda ɗaya ta fi duk sallolin na filfilin da zaka duka don wannan dole ce wajibi ce amma sallar nafila idan baka yi ta ba Allah zai tambaye ka akai Allah ba zai tambaye ka ba to shi sai ya kamata mu kiyaye wannan abu ne ka'ida ce da annabi ya bar a cikin hadisi kudusi mai kyau a babu abin da Allah madaukakin sarki ya fi so kamar ka kiyaye abin da ya farlanta maka haka ne idan ka kiyaye abin da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta maka sai kuma ka nemi kusancinsa da me da na filfili shi ne hadisin Allah maɗaukakin sarki cewa idan bawa na ya kusance da na filfili sai in zama jinsa da yake ji da shi na zama ganinsa da ba haka ba ne kuntu sam'u alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yabsuru wa rijlu allati yamshi haka to wannan shine ka'idar duk abin da yake na farilla shi ake fara kiyaye dan uwa idan ka kiyaye farilla sai kuma ka bibiye su da nafilfilu to aka ake zama wali kenan e ka zama waliyin Allah kenan ba shine hadisin man adali waliyan ba ai asalin hadisin ma kenan ko man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda da yake gaba da waliyina sai Allah madaukakin sarki ya ce to na faɗa kashe shi zamu yaki da shi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ko kuma ahabbu ilayya ko mimma faratuhu alayhi bawa na ba zai kusance da wannan abu ba mafi soyuwa a gare ni sama da abin da na fallanta masa sannan sai cewa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil ku hatta uhibbu sannan sai ka biyo da nafilfilu to ka rike wannan ka'ida dan uwa zaka samu alkhairi sosai da sosai kware da gaske Allah ya sa mu dace wa qala abu hurairah radiyallahu anhu sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace لأن تمتلئ آذان ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب sahabi abu rai Allah ƙara masa yarda yake cewa a cika kunnen ɗan adam da narkarkiyar dalma ita ce rashas kuma mazab narkarkiyar dalma a narka dalma ka sai da dalma ta aka narka ta ko da zafin na ranka iyayawa mutum a cikin kunnensa shi ya fi alkhairi sama da mutum ya ji kiran sallah ki amsawa in kuwa wannan asar na abu da shi ma dai bai inganta ba ba'ifi ne waru ya an ibn abbas radiyallahu anhu haka an rawaito asar daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace man sami al munadi bis sala wanda duk ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah falam yamna'uhu min ittiba'ihi udhrun sannan babu wani uzuri da zai hana shi bin mai kiran sallah nan ba bi na ka faɗa ya faɗa ba a'a ka tashi ka fito daga gidanka ka to kai sallah shine bin nasa babu wani uzuri da zai dakatar da kai da zai hana ka ka fito ka je sallah ka yi ta a cikin mutane kila sai sabai suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa mal uzur ya rasulullah menene uzurin da kake nufi ya manzon Allah kala sai annabi ya ce khawfun aw maradun shine tsoro ko rashin lafiya me ake nufi da tsoro hanyar da za ta kai ka masallaci dole sai ka wuce ta nan akwai yan fashi makaddara an fahimta akwai abin da zai cutar da kai akwai wani yana bin ka bashi wani da gaske ko karanta littafan fikihu eh ku karanta littafan ina ji ko ko iziya ka dauka ka karanta ko iziya ma ka dauka ka karanta suka ce daga cikin abin da zai hana mutum zuwa sallar juma'a har da idan ana bin ka bashi ba ma kama salatu ba sallar juma'a ma idan ana bin ka bashi ka tabbatar sai ka bi ta hanyar sa kuma zai kama ka sai sai ka zo na kai sai ka zo na kai sallaka a gida khawf ne wannan ko rashin lafiya baka da lafiya to babu laifi sai kai sallaka a gida wannan babu laifi insha Allah ta'ala annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi lam tuqbal minhu salatu allati salla ba shi da wani uzuri to ba za a karbi wannan sallar tasa da ya sallata ba ba za a karbi wannan sallar tasa da ya sallata ba ya'ani fi baiti abinda yake nufi da ita shine sallar da ya a gidansa shi ba da wannan hadisin malamai sun yi maganganu a kansa dan a kamar yadda muka faɗa a baya shine idan bai je sallah a cikin mutane ba akwai alaki ko amma in ya a gida ta karɓo ko bata karɓo ba ta karɓo saboda hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa sallar da mutum yayi a cikin mutane ko salatul jama'ati aha ta fi sallar da mutum yayi shi shi kadai da me da daraja nawa 25 ko 27 to kaga sai nuna wanda yayi sallah shi shi kadai zai samu daraja nawa daya wanda ya ta a cikin mutane zai samu daraja nawa 25 ko 27 kamar da rawayin suka tabbata so da aka sallarsa ta yi sai dai a Allah maɗaukakin sarki zai kama shi malaman zahiriya su ne suka ce sallar jama'a shar'i ne na inganci ma'ana idan mutum ya yi sallah ba a cikin jama'a ba to ba shi da sallah na ba ta an fahimta wannan duk mai bin mazhabar zahiriya akan wannan yake haka malaman zahiriya suka faɗa duk mutumin da yayi sallah shi shi kadai babu wani uzuri bai je yayi sallah a cikin mutane ba to wannan sallah tashi da shi da wanda bai bi ɗaya ne Allah ya samu dace wa akhraj al-hakim fi mustadrakihi an ibn abbas aidan haka nan al-imam al-hakim an-nisaburi Allah Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wa salafatul la'anahumullah ya ce amma wasu mutum uku Allah ya la'ance su man taqaddama qauman wa hum karihuna wanda ya shiga ya shiga gaban mutane zai jagorance su a sallah mutane ba sa san sa wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun alaiha da macen da ta kwana mijinta yana fushi da ita ta yi masa laifi ko ta ki amincewa da shi ko wani abin kamancin haka sai na uku rajulin sami'a hayya ala sala da mutumin da ya ji hayya ala sala hayya ala fala ya ji hayya ala fala thumma lam yujib sannan ya ki amsawa shi ba da wannan hadisi yan uwa imam tirmidhi ya fitar da shi amma hadisi ne ba ifi bai inganta ba wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu babban sahabi kuma kanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali Allah kara masa yarda yawa idan aka ce sayyidina ali yan uwa ba a cewa karramallahu wajahu radiyallahu anhu ake cewa sai saboda fadin karramallahu wajahu wata ibara ce ta in shi'a Allah ya karrama fuskar sa wai abin da suke nufi shi bai taba sujjada da gunki ga gunki ba duk sauran sahabbai ku su sun yi sujjada ga gunki amma shi tun da yake bai taba sujjada ga gunki ba suka kirkiro ta tatsuniya suka ce ko lokacin da yake cikin mahaifiyarsa yana cikin mahaifiyarsa idan ta ji za ta sujada ga gunki sai ya tattale sai ya mimmike sai ta haƙura wai tun yana ciki ya fara ya fara tauhidi to wannan wannan da abu ne na ishiya shine suke cewa karramallahu wajahu Allah ya girmama fuskarsa idan ka faɗa bisigatu du'a kenan in kuma kawai bisigatul khabar ka faɗa ka kawo shi sai kasance Allah ya girmama fuskarsa kenan saboda haka duk sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun da kan sayyidina Abubakar ba shine kololuwa ba a zuwa kan na ƙasa da aka ce sahabi ne suka ce radiyallahu anhu ba haka Allah ya kira su ba radiyallahu anhum wa radu an in ka karanta wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin Allah ya ce Allah ya yarda da su su ba sun yarda da su wallahi sun taba mutanen nan eh sun taba Allah ya sa mu adanshin su wato sabawa ta shine idan fa Allah ya ce ya yarda da kai ba zai karfa shi da kai ba ka'idar Allah yanzu ni ne idan na ce na yarda da kai goban kai wani abu sai in fasa in ce na fasa yarda mi fada ba haka bane amma idan Allah madaukakin sarki ce ya yarda da kai har abada shikenan ka gama haka Allah madaukakin sarki ya ce musu radiyallahu shine fa fara yarda da su ya yarda da su wa rabu su ma kuma sun yarda da Allah madaukakin sarki ko wannan ne babu wata aya da take faɗa falalasa bai sai wannan ko wannan ci kaɗai ta ishe su wallahi amma saboda Allah mutum ya buɗe ƙazaman bakin sai zagi waɗannan mutane masu tsarki ya zagi waɗannan mutane masu tsarki kai ka san wannan ba addinin musulunci yake ba wallahi rusa addinin musulunci yake Allah ya tsare mu daga sharrin su wannan asar an samu shi daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yace la salata li jaril masjid illa fil masjid babu sallah ga makocin masallaci sai a cikin masallaci kila sai aka ce da shi wa man jarul masjid waye makocin masallaci kala sai ce man samiyal azan shine wanda ya zikiran sallah eh shine wanda ya zikiran sallah saboda haka shi a fatuwar sayyidina ali duk wanda ya zikiran sallah bai zo ya sallah ba shi da sallah tare da cewa afsar din da wasu malaman sun inganta shi wasu kuma malaman sun yi magana akan sa وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هكذا الامام البخاري فتد حديثي daga babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace man sarrahu ay yalqa Allah gadan musliman ya'ani yawmal qiyama yace duk wanda zai faranta masa rai zai ji daɗi ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama lami lafiya falyuhafiz ala haula salawatil khams Abdullahi dan Mas'ud yace to yayi kokari duk yadda zai ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar da ake yin su a cikin jam'i haythu yunadi ko kuma haythu yunada bihinna yayin da duk ka ji an kiraye su an kira sallah to yi kokari ka bar abin da kake yi ka tashi ka je kai sallah na a cikin mutane fa inna Allah saboda hakika Allah madaukakin sarki shar'a li nabiyyikum sunan al-huda ya shar'anta wa annabin ku sunnoni na shari'a hanyoyi na shari'a wanda idan mutum ya bi shi ya bi su za su kai shi har aljanna wa innahunna min sunanil huda waɗannan salloli guda biyar kuwa in ji abdullahi dan mas'ud suna cikin waɗannan sunnoni na shari'a da Allah ya shar'anta wa annabinsa walau annakum sallaitum fi buyutikum sai ce da a ce ku za ku je ku rinka sallah a gidajenku ku bar fitowa cikin masallaci kama yusalli hadha almutakhallif kamar yadda wannan da ke kin fitowa cikin jama'a yayi sallah yake sallah fi baitihi a gidansa yace to da la taraktum sunnatal huda ko la taraktum sunnata nabiyikum ya ce to wallahi da kun bar sannan annabinku da a ce kawai za ku koma kowa ya rinka sallah a gidansa to da kun bar sunnar annabinku hanyar annabinku da ya dora ku akai da kun batta walau taraktum sunnata nabiyakum da ku a ce za ku bar sunnar annabinku la dalaltum wallahi da kun bace wala qad ra'aytuna abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yarda yace hakika tabbas na gan mu mu sahabbai kenan su taron sahabbai wa ma yatakhallafu anha babu wanda yake zama ya ki fitowa ya sallar jam'i illa munafiq ma'lumun nifaq yace sai munafikin da sananne shahararren munafiki ne kowa ya san shi a matsayin munafiki su a lokacin sabai duk wanda aka ba fitowa sallar jam'i to dama an san layinsa eh munafiki ne haka suke dauka aw maribun ko kuma mai uzurin da mai uzurin da bashi da lafiya walaqad kana ar-rajul ya ce mutum ya kasance a cikin bai yi uta bihi ana zuwa da shi yuhada bayna rajulaini a tsakankanin mutum biyu an dogara shi an jingina shi tsakanin mutum biyu ɗaya a hagunsa ɗaya a damansa shi yana tsakiyar su ana jansa saboda rashin lafiya ba zai iya fitowa ba amma idan ya ji an ce hayyi ala sala sai ya kira mutane sai da Allah a taimaka a kai shi masallaci haka za a ɗauko shi tsakanin mutum biyu ana jansa kai duk mutumin da ka ji an ce an taso shi tsakanin mutum biyu ka san ba lafiya ba to amma haka za a taso shi a to da shi masallaci yace hatta yuqama fi saffi har sai an kawo shi cikin sau an aje shi a cikin sau an tsaye da shi a sau au hatta ya jiya ilil masjid ko kuma har sai an kawo shi masallaci li ajali salatil jama'a ba dan wani abu kawai dan ya samu sallah a cikin jami'i yan uwa na fata mafahimci musabbai ko wato mutum yana shi lafiyar da ba zai iya fitowa ma shi da kansa ba kun ga yana da uzuri ko ba shi da uzuri Allah madaukakin sarki ya bashi uzuri zai iya zama a gidansa ya sallah amma bai yadda ba sai an ɗauko shi an kawo shi cikin sauran ajin shi a jira kuma idan ya gama sallah ɗauke shi a mai da shi gida haka suke wannan asar abdullahi dan mas'ud shi ingantacce ne imam muslim ya fitar da shi wa kana ar-rabi ibn khusaym akwai ɗaya daga cikin malaman tabi'ai mai suna ar-rabi ibn khusaym shi wannan rabi ibn khusaym ya kasance ɗalibi na abdullahi dan mas'ud ya yi karatu a wajen babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda to shi wannan mutum qad saqata shiqquhu fil falij nan gefen barin jikinsa guda daya ya fadi ba abinda ake ba abinda ake nufi ya cire ya fadi ba ya daina aiki kenan ya sami me paralyze ya sami paralyze shine al falij ciwon shanye barin jiki kenan fa kana yakruju ila salati ya kasance duk da haka fa yana fita zuwa sallah ya tawakkau ala rajulaini yana dogaro a tsakanin mutane guda biyu fa yuqalu lahu sai mutanen da suke tausaya masa suka ce masa ya aba muhammad ya kai baban muhammad qad rakasa qad rukhisa laka an yi maka rangame an tusalliya fi baitika kai sallah a gidanka anta ma'zurun kai fa abin yi wa uzuri hatta shari'a ta maka uzuri ka daina takurawa kanka haka fa yaqulu sai ya ce da su huwa kama ta ƙuluna lalle abin da kuke faɗa haka ne an rangwame amma kada ku manta walakin asma'ul mu'azzi walakin asma'ul mu'azzi ne yaqulu yaqulu hayya 'ala sala hayya 'ala fala yace amma kada ku manta ina jin mai kiran sallah yana cewa hayya 'ala sala hayya 'ala fala ke ina jin wannan yace faman istata'a ay yujibahu walau zahfan aw habwan falyaf'al ya ce to abinda zan ga muku shine duk wanda ya ji an ce hayya ala sala hayya ala fala duk wanda yake da iko ya amsa mai kiran sallah walau zahfan koda yana tafiya yana jan gindi ne shine mutum ya zauna akan akan mazaunan sai ya rinka jan kafa ya rinka tura kafa sai je masallaci aka ya je masallaci aw habwan ko da rarrafe ya sa hannayensa haka da gwiwoyinsa ya rinka tafiya kamar yadda yaro yake mai koyon tafiya to ko da aka ne je masallaci ya ce tun da dai har za a iya sako ni a gaba a kai ni masallaci ce ku banni in ji bayan Allah kenan wannan asar nasa shi ma ingatacce ne ibnu sa'ad ya fitar da shi hakan abu na'im ya fitar da shi wa qala hatim al-asam hakanan hatim al-asam ɗaya daga cikin magabata abu abdurrahman kenan hatim ibn unwan al-asam ya kasance kamar tsara ne na imam ahmad dan hanbal eh sun haɗu da imam ahmad dan hanbal a ina ji a kufa ne ko a bagdad tsaransa ne ana ce masa al'asam me al'asam da hausa me al'asam kurma wanda baya ji me yasa ake ce masa al'asam shine malamai suka ce wata rana wata mata ta zo wajensa karɓar fatawa ta tambaye shi fatawa kafin ya bata amsa sai hutu ta kwace mata sai ta yi tusa sai duk ta damu hankalin ta ya tashi ta zo babban malami irin wannan ta zo ta hutu a gabansa sai hankalin ta ya tashi ka san kuma mace ka kaddara mace ta zo gaban ka ta irin wannan al'amari yana jin haka da ya ga hankalin ta ya tashi kawai sai ce ya irin magana ne kamar ta kura me me kika ce haka me me tara karfi bai ji ba shi a baya ji sosai alhamdulillah ta hankalinta ya kwanta dan Allah kun ji bayan Allah kun ji bayan Allah shikenan aka samu suna al'asam amma ba wai kurma bane na gaskiya a yana ji wato wallahi ina jin daɗi ina karanta tarihin irin waɗannan mutane tarihinsu akwai daɗi wato akwai muru akwai mutunci a cikin al'amuransu duk abin da zai kai su tozarta musulmi yan za ga ba sa ƙaunarsa wallahi mu mutanen mu kusa ga wani so ake maka tozarta so ake ka bibiyar kama ake so ake ka tozarta saboda Allah yanzu wani da ba duk inda sai ya bada labari ba Allah ya kiyaye wannan bawan Allah shi ne ke cewa fatatni marratan salatul jama'a wata rana sallar jama'a sallar jam'i ta kwace min sau ɗaya marratan sau ɗaya kawai ta kwace masa fa'azani abu ishaq al-bukhari sai abu ishaq al-bukhari ya yi min ta'aziyya ma'ana ya masa mai jaje abu ishaq al-bukhari ba abu abdullahi al-bukhari ba fa ba imam al-bukhari ne kusa ne wannan shi malamin hanafiya ne babban malamin hanafiya ne sai ce masa wani ashe haka abin ya faru kai Allah ya mai da alkhairi Allah ya kiyaye gaba sallar jam'i guda ɗaya ta kwace masa to bari ku ji abin da yace sai ce wahada hushi shi kadai ne ya mun ta'aziya walau mata li waladun yace inda dana ne ya mutu la azani aktharu min asharata alafi insan yace fiye da mutum dubu goma sai sun zo sun mun ta'aziya inda dana ne ya mutu ne rashin sa to da kaga an ta turuwa gidana ana zuwa yi min me ta'aziyya yace li anna musibata dini inda nasi ahwanu min musibati dunya yace saboda musibar ta shafi addini a wajen mutane ta fi sauki saboda musibar duniya a wajen a wajen gamagarin mutane ma'ana rashin kwacewar sallar jam'i guda ɗaya wannan musiba ce a me ba musiba ce addini ba musiba ce addini amma mutuwar dafa musibar duniya ce kamar ka ci karasa dukiyarka ne ba haka bane musiba ce ta duniya to mutane sun fi ɗaukaka sun fi ganin girman musibar duniya sama da musibar lahira shi ne ransa ya ɓaci sallar jam'i ta kwace masa bai masa jaje ba sai mutum ɗaya ne kawai duk yadda muke tare da mutum ɗaya ne zai mun jaje ya kaga duk wanda sallar jam'i ta kwace masa ya arka mai jaje kenan ba haka bane to kaga waɗanda suka san girman abin kenan kaga waɗanda suka san girman abin kenan zamu iya karasa babin ku kuma dakata aka naga lokaci ya riga ya kure to wa kana ba'du salaf yaqulu ɗaya daga cikin magabata yana cewa ma fata ahdan salatul jama'ati illa bi dhanbin asabahu yace babu wanda sallar jam'i za ta wuce masa face an kabibe za ga wani zanibi yayi ma'ana sakamakon zunubinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da me kwacewa sallar jam'i ai shi sa dan lokacin da ka ka baka samu sallar jam'i ba to ka bincika ga akwai abin akwai abin da kai wa Allah saboda ita sallar jam'i ba alheri bace alheri ce to sai Allah ya hana ka wannan alherin saboda kai wani laifi ne daga kaga irin wannan sai kai ta me istighfari eh sai kai ta tuba ga Allah maɗaukakin sarki wa qala ibn umar abdullahi dan umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda yake cewa kharaja umaru yawman ila ha'itin lahu wata rana sayyidina umar sayyidina umar dan khattabi khalifatul rashid Allah ya kara masa yarda ya fita zuwa ga wani lambunsa lambu ne da sayyidina umar yake matukar ji da shi lambu ne da ya tattar da binai da yawa ga kuma ruwa mai kyau yana shiga cikin sai ya zauna ya huta wani lokaci sayyidina umar lambu ne mai kyau mai tsada kuma to wata rana ya fito daga wannan lambun nasa fara ja'a wa qad sallan nasu al-asra yana dawa sai tar mutane an yi sallar al-asr a cikin jami'i sallar jami'i ta kwace wa sayyidina Umar faqala Umar sai sayyidina Umar yace inna lillahi inna ilaihi raji'una saboda musiba ce yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yace fatatni salatul asr fil jama'a sallar jam'i ta kwace min sallar la'asar ta kwace min a cikin jama'a ya ce ushidukum ce ku zo ne tattara mutane ce ina sanya ku shaida ku shaida anna ha'iti alal masakin alal masakini sadaqatun liyakuna kaffaratun lima sana umar yace ku shaida wannan lambun ba shi na shiga sallar la'asar ta kwace min ba yace ku shaida na ba da shi sadaka akan miskinai duka gaba ɗayansa na ba da shi sadaka na ba miskini sadaka na yi haka ne saboda abin da ya same na kwacewa sallar la'asar sakamakon shiga cikinsa wato yadda za ka fi ganewa shine ka kaddara wani wani katafaren gidan gona ne da kai gidan gona katafare wanda duk abin da kake bukata akwai akwai dabbobi ƙanana da manya akwai shukoki duk abin da kake bukata yana baka duk abin da kake so lokaci guda sai ka shiga ciki ka fito sallar jam'i ta kwace maka sai ka ce ka bada shi kyauta ga miske dai zai yi yanzu kuwa eh to wai me yasa me yasa suka mana nisa haka ne mu ba bar kwatantawa bane fa tashabbahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami salahun ko falahun bari ka kamanta wa yan uwa sai bari ka kamanta amma wato kullun ana faɗa ba kana ji abin ba zai yi ba akan ka gaskiya akwai matsala su ya ake suka yi ba mutane irin ka ba wato bari ga muku wani abu sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin musulunci ya zo galibin su wasun su daga cikin su yan ta'adda ne wasun su mashaya giya ne wasun su suna abubuwa da yawa a su ne fa annabi ya mai da su haka yadda muke jin nan muna sha'awa muna jin daɗi su ne suka zama haka kuma duk koyarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu akwai ta yanzu kai makana karanta bambancin kawai tsadar zamanin da falalar zamanin nasu now Allah ya samu dace sai na Umar yace ya shaidar da mutane wannan gwamnati tasa ya bada ita sadaka gaba ɗaya ga miskinai yace kafaratan lima sana Umar yace saboda kafara abin da sayyidina Umar ya aikata ma'ana wannan sadaka gonar Allah madaukakin sarki ya kalle ta ya yafe masa abin da ya na kwacewa sallar la'asar shi za abin da yake nan wal ha'id yace wannan ha'id nasa shine albustanu fihi nakhl shine lambun da yake a cikin sa akwai dabinai kun san ko balarabe me arzikin sa wancan lokacin in ka dauke raƙuma dabinai ne shine arzikin sa haka ya dauka ba da ita kyauta Allah ba mu ikon koyi da su yan uwa sai mu dakata anan saboda lokaci insha Allah ta'ala sati mai zai sai mu tashi fasulun wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am gaskiya ne wannan tambaya yake akan yace su suna da yawan tafiye-tafiye haka to wani lokaci suna halin tafiya kuma za su kiran sallah to daman duk mutumin da yake cikin halin tafiya sallar jami'a ta fada kansa mutumin da yake cikin halin tafiya sallar jami'i ta fada kansa saboda haka an bashi dama ma ya kasaru ba ma kasar ba yayi me jami'i yayi jam'u jam'u bainal asr wa dhuhr ko wa bainal maghrib wal isha ya haɗe tsakanin azhar da la'asar da magariba da isha wasu malaman suka ce sai ya kasance fi sai ya kasance fi jaddi sayyid ma'ana na cikin halin tafiya amma wannan ba ba shine magana mafi inganci ba ko ba ko ka sauka inda kake ne zaka iya jam'in sallah babu lifi saboda haka wanda yake cikin halin tafiya insha Allah ta'ala hadisin bai shafe shi ba Allah ya samu dace na'am ko ka sauka in kaso zaka iya jami'in sallolin mutum ne na'am na'am na'am kuma shi to zai dawo kan wannan sallar tana kan ne gabatar da ita eh idan ya zo Kano yanzu misali zai yi nan saboda akwai wani abin da yake faruwa suna yin haka eh wannan ga kuma magana malaman fiqh suka ce idan sallar idan sallar safariya ce ko qadaha safariyan wa in kana tadriyan qadaha abariyat haka haka suka faɗa idan sallah ce ta zaman gida misali daga nan sai ka tabbake sallah ba idan ka je ka ɗauko bashin sallar da zaman gida ko in ka je sai ka yi ta a matsayinta na zaman gida ba ka ce za ka yi kasarinta ba idan kuma bashin da ka ɗauko ta mecece ta ƙasar ce idan ka dawo sai ka yi me haka suka faɗa Allah ya samu dace ina bismillah alin na'am na'am subhanallah ya ce sun tsinci kansu ne wani lokaci a halin aiki kuma aikin da ake ba su irga kuɗi ne misali ko a banki ko a wajen za su zauna su yi ta irga kuɗi wani lokaci sallah azhar ta zo ta wuce halla asar ɗin wani lokaci ta kusa wucewa shi ne ke tambaya wai laifin yana kansu ne ko yana kan laifin masu gida to kowanne mutum kowanne mutum Allah maɗaukakin sarki yana kama shi ne akan laifin da ya aikata laifin wani baya shafa wani saboda haka wanda suka zauna irga kuɗi ba su je sun yi sallah ba laifin a kansu yake abu ɗaya ne shi wanda ya saka wannan aiki idan kaga aikin da yake saka zai shiga maka cikin ibada ka sai ka masa aikinsa eh shi da kawai abin duk wanda duk wanda yake saka aiki zai hana ka sallah to ka bar masa aikinsa shine abin da yafi duk nam ga wani ya bada lambu saboda Allah bismillah na'am na'am na'am na'am to wannan wani karatu ne daban yace mai kasar kamar wani lokaci ya kamata ya soke kasaru a maganganu ne malamai suka yi da yawa maza ba mu ta malikiya su suna gani kwana uku ne da inda kai kwana uku a cikin halin tafiya to ka daina kasaru ka daina haɗi sallah eh suka suka ce saboda shine ka'idar bakunta a waje ko bakunta kai a gari idan mutum ka je wajen mutum yadda zai iya saukakka ya karrama ka shine kwana uku idan ka wuce kwana uku sai nuna maka hanyar kasuwa ko ya nuna maka wata mai sai da abinci ce ga inda ake sai da abinci ta shine ka'ida a shari'a eh wannan shine ka'ida to amma dai abin da yake mafi inganci shine ita sallar kasar ba ta da wata a ka'ida ayyananniya da shari'a ta ajiye cewa kwana ɗaya biyu uku hudu babu dan ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je tabuka kusan kwana 20 bai karasa 20 ba duka kuma ya je dawo kasar yake malami suka ce kawai inda ya tafiyar da kake ciki kana sa kana kana nan a matsayin ka na matafi ba zama ka je yi ba za ka yi kasar ne wani aiki ka je yi ka dawo kana ta ana ta jan lokaci aikin bai kare ba kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu za ka yi ta kasar ne amma an ka je zama ne zama ka je yi wannan to ka zama dan gida kenan saboda haka a ka'idar kasar ba ta da wani limit da shari'a ta kididdige mata cewa daga zarar ka'idar ta zo shikenan a daina kasar babu wannan Allah ya samu dace yan uwa to daga kai shikenan sai mu dakata saboda lokaci na'am to waye mai tambaye ne a ciki to bismillah bismillah na'am na'am na fahimci ka a ba daidai bane wannan abu ne da yake jawo rabuwa kai gaskiya ba daidai bane cewa yanzu misali kamar a malamai wasu wannan yana da nasa almajiran wannan da nasa almajiran sai wannan ya ce a wajen a rumfarsa a makarantar su zai rinka sallah shi da ɗalibansa wannan ma ya ce shi zai rinka yi a makarantarsa shi da ɗalibansa wancan ma ya ce haka wannan zai jawo rabuwa kai gaskiya shi amfanin sallar jam'i shine haduwa me yasa aka ce mata aljam'i aljam'u ba haduwa ba shi sai sai kuga sai shari'a ta raba salloli kashi uku akwai sallar da ake haduwa kullun kullun ayi ta za ku ga sai aka yalwata abubuwan saboda ita kullun ce kuma sau biyar akwai sallar da ake yi sati sati sai aka tsuki abubuwan sallar juma'a akwai sallar da ake shekara shekara ita ce sallar idi sai aka ƙara tsuki abubuwa abin nufi duk sallar da za ku ga ta fi tara mutane da yawa to za ku ga ta fi buɗewa sama da uwarta misali juma'a da kham salawat sallar idi yawwa da juma'a shi sa akwai babban malamu daga tanu umar rijalum ya ɗanyo rubutu ya ɗanyo bahasi akan yawaitar masallatan idi da masallatan juma'a gaskiya kamata na ɗan manta sunan makalar tasa amma dai rubutu ne mai kyau ya yi bayani sosai da sosai a asarin sahabbai da tabi'ai duk ya kawo yadda suka bayani akan irin wannan abubuwan na ɗaya daga cikin bala'in da muke ciki yanzu gaskiya kusantar ko ina masallaci masallatan juma'a sun zama kamar masallacin me kham salawat da na san kowane ɗaya daga cikin ranar juma'a ji yake kamar ranar idi ce saboda da ka ga mun taso mun tarar duk kusan anan garin ne masallacin da na sani masallacin mutala sai masallacin sarki sai masallacin BK sai masallacin fage sai masallacin amin din banda su masu masallacin juma'a nan cikin gari ba tasowa ta amma yanzu a iya ƙwaryar taron local gama gudano za ka irga ba daidai ba ne balantana kuma kam salawat gaskiya ba daidai ba ne wannan ɗaya daga cikin abin da muke na kuskure kenan yana kawo rabuwar kai sosai so ake a haɗani in taso daga gidana kika taso daga gidanka mu je maɗa a masallaci ba maɗa a ƙofa gidana ba abin da ya kamata kenan Allah ya shirya da mu abu ne da irin wannan abubuwan hukuma ce kadai za ta isa ta hana wa'azi a masallaci ba hana ba gaskiya eh hukuma ce yanzu idan misali gwamna ya ce daga yanzu duk ba wanda ya isa ƙara sallah a gidansa akwai wanda ya isa sai aka maka yan sanda su kama ka a to ba gani lokacin corona da aka hana sallah ba ba wasu sun yi an kama su ba to kaga sallar juma'a ce fa amma haka maka rufe masallatan maka dawo gida duk yadda ake sallah da da azumi ake kiyamar laili haka haka maka hakura ba kiyamar laili ba haka bane yan uwa saboda kowa na jin tsoron bindiga amma wallahi ina tabbatar muku idan da malamai aka sa a masallatai za a daina kana gamawa wani zai je buɗe zai busa lasifika ce Allahu akbar ya fara kiran sallah wallahi kana gama wani zai busa lasifika ce Allahu akbar ya fara kiran sallah ba haka bane saboda haka wannan aiki ne na hukuma Allah ya ba mu hukumar da za ta iya daidaita abubuwan yadda kowace kowane sekta a cikin sektoci na gwamnati yake da gata ya kasance shari'ar musulunci ma tana da gata irin wannan Allah ya bamu wannan dan uwa sai mu dakata aka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah